العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لشدة وتن سفر لمن ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo dai mana dace da alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi alwasiya ko risala wanda yau za mu yi darasi na goma sha uku Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo dai mana dace da alkhairin duniya da lahira bayan ana dai magana a nuna wa mutane yadda za su kasance su kyautata tsakaninsu da 'yan uwansu kada mutum ya rika daga kai a wasu ko ya rika nuna wasu saboda yana ganin kai ya fi wasu saboda wani abu na duniya da ya mallaka ko saboda wani matsayi ko dai wani abu kowane iri ne sai ya ci gaba da cewa wa inna min akbaril kaba'ir ayyuhal ahbab kuma sannan ga abin da ake ƙara kira a kiyaya wanda shi ne gadon bayan ma kowane aiki idan aka ce an rasa wannan koko ana an rasa kariya daga wannan abin da za a faɗi to komai ya lalace shi ne shirka duk aikin da mutum ya aikata idan dai akwai shirka ciki to shirka tana rusa aikin da mutum ya yi a rayuwarsa gaba ɗaya mutum ya yi shekara 60 ko 70 rana ɗaya ya faɗi wani wata magana ko ya wani aiki wanda yake shirka ne wannan aikin nan ko wannan maganan nan ta rusa wannan aikin nashi gaba ɗaya da yi to ai kaga wannan ita ma mun tahal musiba ce saboda haka shirka mummunan abu ne wanda mutum ya kamata ya dinga kokari yana neman wato kariya Allah ya tsare shi daga wannan kariya bayan nan laifi na biyu wanda ake neman mutum ya nemi mafita da shi shine wal idraru bin nasi cutar da mutane duba can baya da muka yi tafsiri da ramadan in ba a manta ba da aka yi magana ibadiyar salihun ko da aka yi magana cikin sojul anbiya sai aka ce yadda za a yi bawa ya zama salihin bawa bawa ko baiwa ta zama na kirki shine mutum ya bauta ma Allah shi kadai kada ya hada shi da kowa ya bada hakkin Allah kenan sannan kuma na biyu ya bada hakkin bayan Allah ya fito ko ina jin haka ne abun nan guda biyu jin shi kai ne a bada hakkin Allah a bada hakkin bayan Allah a bauta ma Allah shi kadai ta hanyar kyautata bauta mai kyau sannan su kuma bayan Allah kada zalunce su mutum ya bada hakkin bayan Allah wannan mutum ya haɗa waɗannan ginshiƙan abu guda biyu to zai zama daga cikin salihan bayi bauta Allah shi kaɗai ba a haɗa shi da kowa ba sannan bayan Allah kuma ba a cuce su ba a zalunce su ba zalunci mummunan abu ne zalunta Allah shine a ɗauki haƙƙin Allah a ba wani shine a haɗa shi da wani sannan bayan haka nan su ko bayan Allah zalunta su abu gashi nan ana gani haƙƙin su ne a danne su saboda an fi su ƙarfi to aka je gaban Allah sai ya nuna cewa shine mai iko ba ba kowa ba ya fito ko waɗannan abu gud guda biyu ne aka yi magana can saboda haka to kuma cikin bayan Allah na aka ce wa khassa aljar musamman kuma dan mutum makwabcinka duka zalunci a bayan Allah aidi ne mai muni to kuma ka zalunci wanda yake makwabcinka munin ya fi muni ya fito والذي قد اعتنى به الإسلام كثيرا wanda shi maganan makwabcin nan shine musulunci ya kula da shi sosai ya damu lima ruya an Aisha radiyallahu anha saboda abin da aka ruwaito daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata da ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah ya ce ma zala jibril yusini bil jar jibril bai gushe ba yana man wasiya yana faɗi man maganganu masu ƙarfi game da makwabci hatta zanantu annahu sayuwarrithahu sayuwarrithuhu har sai da nayi tsammanin cewa makwabci zai gaji makwabcinsa saboda tsananin hakkin da aka yi har sai da nayi tunani in an mutu ma za a yi rabon gado to za a raba da makwabci bayan yan uwa ƴaƴa sun zo an raba to za a ba makwabci ma kaso saboda girman abu wa innal jara ala thalathati asnafin shi makwabci yana da mataki har uku kala uku ne fajarun laka wa huwa ala ghairil millah wannan falahu haƙƙul jiwar akwai makwabci kenan mai haƙƙi ɗaya wanda shi wannan makwabcinka ne amma ba addinin ku ɗaya ba shi ba musulmi ba ne makwabcinka ne amma ba addinin ku ɗaya ba duk da haka nan falahu haƙƙul jiwar yana da haƙƙin makwabtaka ku diba lokacin da muka karanta kissan abdullahi ibn mubarak cewa yana da makwabci bai yahudi ko sai shi makwabcin ya tashi sai da gidan shi da ya tashi sai da gidan shi sai ya ce gidan shi asalin kudin shi misali miliyan goma ne misali zamu bayar ya ce amma yanzu kudinsa miliyan sha biyu zai sai da shi goma kudin gidan biyu saboda makwabtaka daɗin makwabtakar da za ka more in ka zama makwabcin abdullahi bin mubarak shi ma ya sai da wannan makwabtakan kama abin da muke ce ma goodwill yanzu ya sai da wannan makwabtakan ne dan in ka zo gurin ka sai gidan miliyan goma to ga kuma biyu ka biya daɗin da za ka samu ya fi ma kuɗin da ka sai gidan saboda makwabcin da za ka zo da shi shine abdullahi bin mubarak kuna ma ganewa shi kuma Abdullahi bin Mubarak ya ji labari makwabcinsa zai sai da gidan shi kuma ba musulmi ba ya tambaye shi me ya same ka zaka sai da gidanka da wannan abun nan hali da kake abun nan ba yace zai sai da ne saboda halin rayuwa amma gidana kima shi nawa kai niyan sai da gidan yace dubu miliyan goma misali amma gidana miliyan sha biyu yanzu zan sai da biyun hakkin makwabtaka da kai ne dan na san duk wanda ya sai gidan nan zai ji daɗi zama da kai saboda haka sai ya ce an baka miliyan sha biyun bar gidanka ka sai da kai zaman ka ba rance aka ba ba ba a'a ga miliyan sha biyun kakka sai da gidanka kai zaman ka mu ci gaba da zama ai koya musulunta ko shi wannan addini haka shi yana ba musulmi ba ga kyautatawa in an haɗinki iri da yake yi da shi in ya yanki yaji sai kai mai shi ma ce kai ma ga naka yadin da muka yanko mai ƴaƴanmu duka su sa kaya da ni da kai da ƴaƴanmu duka auna kai malam matar rijalu wa matar kamal auna kawai wannan kadai ka auna mama wai ku ma ci abinci iri ɗaya mana zai iya to amma fa kwaikwayo ya kalli abdurrahman bin auf sai da aka kai ga ba a iya gane abdurrahman bin auf da shi da bayinsa da yaran bayin saboda kaya iri ɗaya suke yi zo su haɗe su yi zaune su ta sallah tare a zo a kasa gane wane ne oga wane ne ni ko a nan ƙasan na san wanda direba direban sa ne shi halittarsa ba a yi shi mai jiki ba ne sosai shi ko direban shi wani gansame ne shi kuma sai ce shi bai so ya shiga baya in za a tuka shi a mota ga shi oga kwata-kwata ya kai ƙololuwa amma shi bai so shiga baya sai ce gaba zai zauna su jera da direba to shi direba aka tashi tafiya ya dauko kayan ke kima babbar riga wata ma shi ya bashi ya zo ya kima sai ya zama sai a zo ta koma gefe ana oga oga oga a kyale shi wannan shi ko shi ne oga a banza da shi in an zo wani abu da an zo kawai sai a ce kai shi ya gana ne ma a tare shi shi ko shi ya gayyato direba wata ran sai ce kai daga yau sai kawai ya je yanko uniform kawai ya masa uniform ya ce daga yau duk sadda za mu yi tafiya uniform za ka sa saboda a rika gane bambanci da ni da kai ce uniform za ka rika sa saboda kullum sai ya rika zuwa wuri ana gaida ka ana kyale ni amma a nemi tare ni da abakka na haka kawai yanzu mu ga uniform yanko uniform kala biyu ya ce in dai za mu yi tafiya ka tabbatar ka sa uniform in ba ka ba ko za mu bata saboda bambance su sosai a rika ganiya ta wannan ne zai dinka riga yo ai su waɗannan na yanzu ma in kana karkashin su kula in aka yi kuskure ka samu irin ta su kasa in suka kalla suka ce isa yi hulan nan kamar irin ta ka ce wane ni ta ai ta wajabin ce ai ta ka ce ta gaske da ya ce a to ai na dauka kai wa irin ta ce kaza dan na san wannan hulan ma albashin ka dukkan nawa ne walle ka sai wannan hulan zai ji daɗi ka ce ba irin ta bace dan ko gabar iri ce da aka sa a leda shi kai ta ka ce ba za a leda ba shi ko aka sa a leda aka sai da bai amma su sun gane a kasuwa in su sun zo sai an sa kayan su a leda in ba su gan shi a leda a liƙe ba ba na gaske ba ne riga wannan nan za a yi ta kasuwar bacci ai kauta ne mai kyau za a sa su a leda in sun zo a kai masu a ce daga dubai in ba haka ba za su saya ba don su so suke duk abin da za su sa sai an gaya masu akwai fa bambanci tsakanin ku da ku da talaka sannan su ce sun yadda na gaya maku akwai wurin aski na nan ba wani wuri ba nesa duk kai dubu biyar ake aske shi duk kai dubu biyar to nan za su zo aje motocinsu suna cin balangu ana masa aski suna cin balangu ana masa aski su gama su je da mutum biyar su biya dubu biyar biyar in ma suka yi suna so ya gane su sosai maimakon nawa ne kuɗinka dubu ashirin da biyar sai ba shi ɗaurin dubu hamsin saboda ya gane cewa nan shi yaron ya ta da labari nan fa oga ke zuwa aski shi ke abin da yake so amma masallacin kusa da gidansu ba fanka ya kasa sayanta tunda nan ba za a faɗi ba ka zo da kaga wannan ya ka gani bambancin mu da su ai kamar sama da ƙasa wanda zai je aikin hajji can fa makaranta ba zai je aikin hajji fa ya zo ya ga ga wata mata ta turo marayunta sun zo sun ɗauki mushe a juji a bola ya ce a yaran na hankali a gano ne suke ni za su da wannan mushen kaza da suka ɗauka aka je ko aka suna fijewa suna ta murna aka je aka tambayi matan nan me kike da wannan mushen ta ce an banni da marayu ba mu da abin da za mu ci kuma da suna da gata sun saba da jin daɗi yanzu a dukiyarsu ta ƙare ba abin da za su ci shi ne muke safaɓawa mu lallaɓa mu ɗauko mushe a bola in mun samu mushen kaza za a gyara masu su ci saboda larura ta ta yadda su ci ke ta kuka ya ce irin wannan har ya kai haka muna raye marayu na cin mushe la haula wala quwwata illa billah yace bana ba aikin haji duk wanda zamu tafi aikin hajin nan dama guzurin nan hannun shi domin ya tashi tafiya zaka aikin haji zaka kawo guzurinka zaka aikin haji za ni kawo guzurinka kowa sai hada guzuri wuri daya ya rike a tafi ya je duk hidimar da kake so duk abin da kake so a saya ma ai ma komi bayan an gama aikin haji kuma an dawo ya mai dawa da kudinka ka ci cikin aljihun shi saboda ai da haka ne zai iya tantancewa kowa za su duka gaba ɗaya zai ɗaugare amma wanda ya niyya za ya tara kuɗin shi sai ce kawo kuɗin ka riki in kun dawo mai zoma da kuɗin ka fiskata sai ce to bana ba za mu je ba yanzu saboda haka aka ba waɗannan guzurin nan su je su yi kaci su kuma ba shekara mai zuwa sun je su maimaita ai sun sha zuwa to ai ko da daddare fa sai bacci yana ji ana cewa hajjin mabrur wa sa'yun mashkur wa dhanbun maghfur shikenan an gama an gama hajjin mabrur wa zambun mashku wannan ma mansur wa sa'yun mashku an gama yanzu hajji ta yi hajjin ma da aka yi hakun ga hakun dawo ku aikin hajji yayi zunubin ku kuma an kankare kuma aikin ku an gode aiki yayi ya salam ya salam auna muku auna za a yi aure amarya na taka kuɗi wani kuma na mutuwa saboda mudu biyu na shinkafa asibiti ka zo asibitoci kullum in kana duba whatsapp facebook sai ka ga wani gashi nan kaza larura kaza larura kaza larura kaza ana ta neman masa taimako a ce a kawo dubu daidai alhali ga wasu nan suna taka kuɗin da sun isa su yi maganin matsalar wata asibiti ma gaba ɗaya ba wai abin nan ba suna taka su saboda haka ba mu san yadda za a yi ba ma dai a sanar saboda mutane su gane halin da ake ciki ya fi karfin mutane su rika banna yanzu bayan ga wasu suna fama da abin da za su ci wani ba sa samu abin da za su ci wani sai dai kuka wallahi rana a sakatare muna magana da wani yake cewa wallahi al'azim yanzu a makwabtan gidan shi ya san waɗanda dusa suke ci yau kwana ya ce kwana da kwanaki dusa kawai suke ci sai dusa suke dafa suna ci wallahi na gaya muku ba wai labari na ji ba baki da baki ya gaya min ya ce yanzu nan in mun tafi da kai zan je in nuna ma waɗannan mutanen dusa suke ci kwana da kwanaki ya sani sun sani dusa kama kuma wasu nanan na bata kuɗi wani shi kuma ya samu ba haka din yake ba kuma yana ta kuka shi kuma shi an rufa masa asiri ba su san yake ci ba amma kuma har yanzu bai daga hannu ya gode ma Allah shi kuma abin da aka yi masa ba to kaga mu ko ta ina matsala ce mu ya fito saboda haka wannan shine saboda haka ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu ai saboda ana koma baya ko wannan makauci mai haƙƙi ɗaya kenan wajarul laka wa huwa min al muslimin sannan ga mutumin da yake kuma makwabcinka kuma musulmi ne shi kai musulmi shi musulmi wa lahu haqqani shi wannan yana da haƙƙi guda biyu haqqul jiwar wa haqqul islam haƙƙin makwabtaka da kuma haƙƙin zaman sa musulmi wajarul laka min ahlika wa arhamika ko kuma zai iya yiwa kana da makwabci shi kuma daga iyalan gidanku ne ko daga cikin ƴan uwanka na zumunta ɗan uwan haihuwarka ne gashi kuna zaune wuri ɗaya wa huwa muslim kuma gashi musulmi falahu salasatu huquqin shi yana da haƙoƙi guda uku haqqul jiwar wa haqqur rahim wa haqqul islam haƙƙi na zaman sa makwabci wuri ɗaya kuke zaune wa haqqur rahim da haƙƙi na zumunta wa haqqul islam kuma haƙƙin musulunci هناك من الحقوق الكثيرة akwai dai haƙoƙi da yawa shi yasa in mutum bai san su bai koma ya karanta littafin da muka karanta al-ihsan zai ga haƙoƙi naka na kanka haƙoƙi na iyaye haƙoƙi na iyalinka haƙoƙi na ƴaƴanka haƙoƙi na makwabtanka haƙoƙi na ƴan uwanka har da haƙoƙin dabbobi har da haƙoƙin makai halittu sauran halittu ma waɗanda ba kusa da kai suke ba waɗanda duk an yi magana akan haƙoƙinsu har dabbobi suna da haƙƙi a kanmu na hacciya a yau hacciya yi da su ma suna da haƙƙi kada ka zo ka ƙona ka samu ciyawa ka nan kawai ka bata ta da bayan gida ka shiga ciki ka yanka ka babbata ko ka go ko ka sa wuta ciki in busassa ce ko ka babbata ta waye ce ka bata har ƙasa fa inda ta yi tari ta taru aka ganta da tudu ka zo ka baje ta ba abin da za ka yi wurin waya saka shurin nan in ka gan shi kakka ta babu haka yake filali sai dai wata bukata za ka yi babu wata bukata a rugurguza kaza a rugurguza kaza ba wata bukata a bari لذلك وجب عليكم saboda haka ya zama dole an tu'addu li kulli bi haqqin haqqa ku ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa wa inna hadha la min al iman kuma wannan yana daga cikin imani ba shi yasa aka yi shi wancan littafin ma al ihsan ba wa ha hiya ba'd al huquq ayat al hadith alladhi ruya an abi jurayh shurayh al khuzai ga wasu daga cikin bangarorin haƙƙoƙi nan ma waɗanda aka yi magana wanda aka ruwaito daga hadisin da abu shurayh يرويت الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظن الله ياتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره duk wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe to ya kyautata ma makwabcinsa wannan makwabcin na zaman gida ne ko na zaman kasuwa ne ko na zaman ofis duk dai inda ake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu sannan wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya girmama bakonsa idan kai bako wanda zai zo ya yi karanci kwana uku ko kwana guda da yini ko karanci ko ko kwana uku to a kyautata masa kai masa iya abin da kake iya gwargwadon karfinka kamar yadda na sha magana cewa idan toron giwa ya je daji ya karya itace zomo shi ma in ya shiga ya karya ciyawa kowa sai ya yi hutun aiki gudu gwargwadon karfinsa kowa gwargwadon kasan ko ba kwatanta aikin toron giwa da zomo to haka ake yi ko da yaushe wanda aka sai auna wannan gwargwadon karfinka da yawa za ku ga abin nan malamai har suka yi maganan cewa yana daga cikin hamaka yana daga cikin wawanci ka yi bako sannan ka banzantar da shi ka kyale shi ko da tashi za ka kai ta sallar nafila ba a ce ba abin da ya kamata ka yi ka zauna da shi ku yi hira da shi hirar da ba ku taba kowa ba ka ɗebe mai kewa ba gobe alhamis ba ka yi bako shi kuma ba azumin zai yi ba kakkai azumin dan ya ci abinci in an bashi ya fi kai azumi a ta kawo abinci ya ce wai ya ci shi kadai tun da kai baka ci ba ina jin kunya in kai ni in ta share abinci kai ko kana azumi ba zai nauyi ba sai ka ba azumin nafila ku ci abinci gobe tare da shi ku sha ya ji nishaɗi kai zagaya da shi ka ci abinci ya ci abinci ka ga kana ci kana bari kawai kama mu kaza ce a ba ni da kai ce a ka ba ka ina bukata ni ai ni ka san sai ka kawo in ka kawo sai ga dan taba to inda shi kadai ne ba ko kai ta sallar nafila sallar duha sallar hamsi kada kai kai sallar hamsi kawai shi in ya zo lokacin abin nan nan sai ka bar Allah kaka ita ka wanda ko ka wanda ya ce ya ce to in ya tada shi sai tashi mu ta sallar tare ba idan ba ko daga nan zai iya zuwa wata ce ai da ya je wurin wani ai da ka je dama zai tafke ka ku ta sallah ba za ka sa shi sallan ba shi da ya zo bako a kai ma kada kai sallan kawai ku ta hira kai da shi kana dan jebe masa kewa sai dai kar ku rika cin nama mutane wannan amma ku hira da shi kuna maganganu na kaɗe bai mai kewa ya fi ka tashi kai ta nafila kai ta nafila shi yana zaune ko kuma ka ce a yau kai ka saba sai ka yi izu kaza kullum ka aje shi yana zaune kai kai ta karatun qur'ani ka rubu da shi ba haka aka ce ba kabari in ya tafi wata rana ka yi ina fata an gane ba za ka kyale shi ba sai dai ko Allahumma illa shi ya dauna shi yana yi shi ya fara dauka mai hamasa ne sosai ya dauna shi yana dai to kaga ya baka dama kenan kai ko kai karatun kai ma ko kai ta nafila tunda shi ya fara daukan aikin ya kama yi amma ka tashi ka ce a a tashi da ka san mu ban an zo wurin mu dole ai aiki saboda ka ga buta can je ka alwala mai sallar duha ku gama bayan kun gama ka ce to dauki qur'ani kai izu biyu ni ma bari in izu biyu a ba ko kada ka tashi sai in shi ya so ina fata an gane yana daga cikin girmama shi amma kai banza da shi kai ta aiki ka ce kana ta ibada ne kana ta wannan bayan ba ta farilla ba ce wannan kama aka kira sallah ai dole za ga wasu an kira sallah za mu kabi mu masallaci ko ka ce za ka ci gaba da sunnan ka ta kasaru kasarun shi zai sai ka tafi masallaci in ka je masallaci aka yi sallah kai rawatib din nan hudu kafin sallah hudu bayan an yi kakkai zannatan ka ce sai ka yi la ilaha illallah so ɗari ka istighfari so ɗari ka yi so ɗari shi kuma yana zaune a ɗaki shi kaɗai a shi ka takaita ka ƙara dawowa ci gaba da zama ina fata an gane da yawa masa cewa so da kada ka ja ma har ya zama addinin ma ya ɗaukai wani abu ya je can ya taɓa kai taɓa addinin na ma kai kaɗai zai taɓa da da sauƙi ya fito wannan yana nan kun duba in mun zo can wata kila mun cikin rawdatul muhibbin abun nan ba rawdatul uqala za ku gani ayuminu billahi falyukrim wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut ko a wata riwaya liyasmut wanda duk yayi imani da Allah da ranan karshe to ya faɗi alkhairi ko yayi shiru idan ka san ba alkhairi zaka faɗi ba kai shiru shine zama lafiya gare ka in ko alkhairi ne faɗi ta kaga daga nan mako aka zo ma ayan faɗi surutu da muke yi da abubuwan da ba abin nan ba mu ta magana mutum a rana bai istighfari goma ba amma yayi zunubai masu dimbin yawa kaga wannan shine wanda zai shiga cikin fushi wanda aka ce Allah ya tsare mu da mutumin da daya dayansa za su rinjayi goma gomansa zunubi in yayi daya ake rubutawa lada in yayi goma ake rubuta amma bai yi lada ko ɗaya ba sai zunubin yake ta yi har suka rinjaye wannan da kuma muka karanta kwanaki aka ce yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa yake ce masu yanzu kuna ganin idan aka tara duk kudin duniyar nan aka yi ta loda su za su tabo sama sahabbai suka ce ba zai yi ba za su tabo ba a tara duk kudin duniyar nan kowa ya kawo kudin shi duk banki hadda san IMF su kawo kudin su a tara a tattara a loda a loda raka loda su za su tabo sama ba ce shekara ɗari biyar shekara haske kauri shekara ɗari biyar shekara dubu tafiya ta haske ya za zai yi ba suka ce ba zai yi ba sai ce to na san wasu kalmomi da ɗayan ku zai faɗi su ko farkon su na nan ƙarshen su na kan sama ya to karo sama mutum ya ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar haka ne ko waɗannan kalmomin idan mutum ya yawaita faɗin su a rana farkon su na nan amma sai sun yi lodin da sai sun tabo sama to yanzu ba asara a ce a rana mutum bai faɗi wannan ba sai dai surutun da ba ruwan shi a banza mutum ya ta shiga abin da ba ruwan shi abin da ko da kai ko ba kai za su yi sun san ba su ma san da mutum ba sai mu mu damu da waɗanda wasu ba su ma san da mu ba suna harka su su yi harka su kai taka kakka taka masu nasu in sun ce tsayanan ka je nan kakka tsallaka su su ma kama ka ce ka karya masu doka ai ma ka karya masu dokan ka san da su to haka dan me za ka karya masu to ba ka san sun sa dokar ka taka sun ma san da su ka san da su kenan me idan suka ce a tsaya kai samu wurin in ma sun ce tsaya kai yi kwance ma wurin ma shine karshen tsayawa ba ma kai kwance a wurin in an ce a tashi ka tashi na ma'ana nake nufi ko suna ka gane su su ta abin su muddin yau ni abin da nake gaya mana ya zama hukuma ba ta san da kai ba ma ya fi ma alheri tabtakali ba ruwanta da kai kana ta rayuwarka ba abin da ya dame ta da kai wallahi ya fi mu mutum alkhairi in ba ka ba me ya haɗa ka da su su aikin su suke yi kai ma yi naka ku duba faran abin da muka karanta nan wurin wannan ya yi shahara ya zama bawan Allah cikakke malam kawai sai aka tambaye shi aka ce ya aka yi ka tsira mun yi maganar nan ya ce abin da ya sa na tsira na gano rabona bai zuwa wurin wani to dan mi hankalinka zai tashi rabon wani kuma ba zai zo wurina ba dan mi hankalinka zai tashi ya ce sannan kuma na gano aiki na ba mai man shi ni zan yi na aiki na sau da aka na sa na dukufa ina ta aikin da aka sa ni aikin wani kuma dama ba ni zan mai ba shi da abin shi to dan me zan dukufa in damu da aikin wani ganawa yanzu wanki ne aka zo aka jika ko da a gida in aka ce ma matar da ba ta nata aikin sai ta je ta taya waɗancan su yi nasu in ta zo ita kuma nata ta kwance ta ta bacci ta tara wanki na sati biyu ba ta wanke ba sannan kuma ta taya wasu sun wanke nasu ya sunanta a hausa ballagaza haka ne ko mijinta zai yarda da wannan ta je ta taya wasu su yi nasu aikin su can su taya su su gama girki su yi komai sai su zubo mata a faranti su kai kuma wani abokan ka zo ba komai wurin dai da yawan kira tsoron kawai ya ce wani ya ce wai shi dai daga yawan kira ne daga wani fashe ya ce ta wai shi ya dai za ka igai da malar sadi sai kuma malar abokan da rike kira sai dai malar abokan da da yawa sun kasa gane wani rike nufi wanda ce ka zo ka gansu ya gansu ya ya ce ni dai malar sadi ne ne ya ce malar sadi ya ce a gaida malar sadi ga malar sadi ya yi kwantai ya zo malar sadi ya mai zuwa dai yana da ana kira malam zari to kuma ga wani malam kullu ina tattaya malam abu amma ya sa abokan din da yawa ba sai wani nake dubi wani ce ran da ka zo ka ga kowa ne ko zuwa ne ne ba za a wani wannan to ta je ta zo kai sai ka zo ka ta ina abu ta ce wallahi ka yi hakuri da Allah ya zuba da da baba indomi da kwai amma ita ta je can ta taya makwabta ne na su kun gama kuma na su za ka ci gashi nan ta ballo ba a san ma. Ya za ka ji wannan abu? Aiki, saboda haka shi aikin shi yace saboda haka ba wanda zai manna ni na kama na duku ba ida tayin abuna na kyala kowa ni na aikin na san ba mai man to su suna nasu kai kana naka ba ka huta ba kakka shiga nasu Imam Ghazali da aka da ya shahara a Misra aka san shi aka san shi aka san shi da yace kaga ko zaman ka lafiya ka bace ka bace ma mutane duk komi a ce sai shi ya bace ya koma mamlaka ya shiga Saudiya ya je can to kuma mutum masani ya ga an yi kaza ya ce ba haka ne daidai ba ba haka ne ba ga bauta ya koma ma aikin masallaci ke tukur kuma zo ba shi kuɗi ya ce shi kyauta yake yin nashi baya baya an za kuɗi amma fa fatawoyi haba malam suka gano shi shin ai gaza kai kai kai ashe babban mashahurin malamin nan ne na duniya ba babu Muhammad Ghazali ba Imam Ghazali wancan da ya iya ulumuddin asalin jijjigen malam da ya ga an gano shi sai ya ce kaga kawai bari ya bar mallakan nan kawai ya tafi kawai ya shiga duniya ya mutu ba a san inda ya mutu ba kuma ba nan muka ka karanta nan wannan littafin da muke magana ukalawul majaz ka karanta rayuwar wannan uwaisul qarni da aka yi magana ga yadda da ya gane an gano shi daga nan ya shiga duniya ya bace wa mutane wasu suka ce a da ya gane an gano shi aka ce ga kaza sai ya shirya sai da aka shirya wani jihadi kasun gumin jihadi ya tafi can kawai ya je ya shahada wuri ya ce gara mu bace ba wani abojin shuhra ba wata amfani ma na shuhra ba shi da wani amfani ba wani abu inda kawai Allah ya sa zaka kai nan zaka kai amma shuhura mutum ya kokarin sai ya fito da karfin tsiya saboda wai a ma sai shi wallahi ba ma amfani bane ta ba ma san ka ya bi ma kawai kai aikin ka da aka saka kai abin da aka saka kai abin da ke gaban ka kawai ka kale su aikin su ma kakka taka mazuna su kaga ran da aka zo ba ruwanka da su baka taka nasu ba aka zo aka taka ka bakai komai ba wannan sai ka kai kuka wurin Allah kace an zalunce ni ba ruwana da su amma an zalunce ni ina zaman zamana aka zo aka zalunce ni Allahumma khallis haqqi minhum ka shike nan ya ita kaga kuma yadda za a yi amma shiga harka ga Allah kawai ta wuce kai abin da ke gabanka wani wurin cewa yayi yanzu kuna idan mutum da zai zo komin saurinsa a sallah ya ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar yayi wannan goma yayi a sallolin nan duka goma goma nan an maida mai su goma goma goma goma su dari da hamsin kenan ko aka ce sannan ya zo kwanciya kuma sai ya ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Aha, sa'a subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar yayi 34 su kuma ko ya hada nan 100 ɗarin nan shi kuma sai ya ce 200 nawa kenan ya zama 250 ga 150 ga 100 yanzu 250 kenan sai ya ce to a harshen a harshen ka ne kai 250 amma wurin Allah za a maida masu dubu biyu da ɗari biyar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu kuna ganin mutum zai yi zunubi har dubu biyu da ɗari biyar a rana ɗaya haba haba auna zunubi a cikin wannan awa ashirin da hudun mutum zai zunubi har dubu biyu da ɗari biyar shi kaɗai ya ce ba zai yi ba na mumini ya waɗannan to auna amma mu yanzu kan ma ai mu buhu buhu ma muke yi ai tunda mutum ko ɗayan bai yi ba a wancan sai dai laifin sai dai zunubin ya shiga nan mutum ya gama nan ba ruwan shi ya shiga nan in mutum ya gama hira da mutane suka shiga ba ruwan su ya dawo ya dau waya kuma ya ta ganin abin da ba ruwan shi kuma ya ta zagin mutane a ciki har shi ma wani wurin ya rubutu ya zagi mutane kuma abin da da za a zo a tsare mutum a ce to abin nan da ka bada amsa har kai zagi ciki ka san gaskiya yadda abin yake sai sai nan fa kadai nan fa kadai shine ka shiga har ka zagi wani kai wannan shine mun talhama fa wani abun ko ka ganshi kawai ko an ganar da kai akwai wanda zaka gani da kanka akwai wanda za a ganar da kai tunda zaka bude ka shiga facebook ya watso maka wani abu ka gani ka gani kawai kai ba ruwanka da shi kawai wanda ka san kana da wani abu da shi shi zaka je ka lafuta ka ga yadda yake in ka ga kana da datsewa ciki in har da ruwanka shiga in ka ga ba ruwanka ka dai sani ka dai jini aka ce ko ba dole ya zama gaskiya ba ma in ma junin ka bin wannan bututun duk abin da ka gani ka ce a nan ka gani ka gasganta to sai ka zama makaryaci nan ba na daya yanzu yanzu wani zai tsinto karye shi yana cikin ɗaki ya mulmulo ko ya mulmula ba a jin kunya ba a jin tsoro ko shugaba bai tsira ba sai wasu su mulmula karya kawai su dingina masa kuma karya ne bai yi ba bai ma san da maganar ba shi ma an mai karya to kai kuma ka yada ka ce ka kai ka karanta a facebook ko ka karanta a ina ne ka karanta a ina ne bayan shi abin daga sama yake saukowa ba mutane ne ke sa abin da ke cikin ba kuma mutanen da suka shahara da ƙarya yanzu yanzu mutum zai zo ya zuba ƙarya ya zuba ƙarya an ka kira ta ka bashi kuɗi bai jin kunya ya ce shi maƙaryaci ne ya fito kuma ya ƙarya ta ƙarya ko ko munafukai mutum na fa wannan fatin gobe gobe zai tsalle ya koma ta wurin nan da ya ce duk ba kirki ba ƙarya ma suke gaba ɗaya tsarin su ba komai sai ƙarya sannan kuma bayan haka nan ya mulmula ya koma can wurin kuma gobe ya ce waɗannan su kuma mutanen kirki ne to ka gaya ma yadda za a yi a yadda da wannan wani ne gaskiya haba ya jama'a su da ka waɗannan abubuwan kawai mutum ba ruwanka abinda ba ruwanka kai kai tasbihin ka da safiya kai tasbihin ka da marece wallahi alazim ku duba dai duk wani mulki da in ma mutum mulki zai yi dai ba mulki annabi da kanshi ya roka ya ce ba dan ma kada ya ta wani abu na dan uwan shi Annabi Sulaiman bai ce da ya rike shaytan mun gan shi haka ne ko amma ba na son ya zama kamar na warware addu'ar da dan uwa na Sulaiman yayi cewa kada a ba kowa mulki irin nashi to fa shi muka karanta nan cewa ya taho da mulkin yana tafiya sojoji gaba sojoji baya so baka iya ganin su ta gaba baka iya ganin karshen su ta gaba baka iya ganin karshen su ta baya ta dama ko ta duk gaba daya kuma sannan saboda cikan mulki ma tsuntsaye suka yi masa inuwa saboda kada ya ji rana yana tafiya yana tafiya yana tafiya har a ciki lokacin yake magana ya ce ma waɗanda suke tafiya sai aka ga ya tsaya wani wuri ya kalle sai ya yi murmushi ya ce ya kalli tsuntsaye kurciya a sama suna magana ya ce kun ji abin da kurciyoyinta suke cewa suka cewa ne mu annabin Allah wa ne mu ai sai ku wannan sai ya ce ji ne wancan namiji da mace ne suna taɗi ne zai aure ta ne amma har da ƙarya yake mata ya ce a hatsu su ma na ƙarya har da ƙarya yake mata yana cewa zai je gina mata gida a dimashq a cikin tsari mai kyau ce dimashq yanzu duk ta zama dutse to ina zai samu ya shiga cike mata gida ya ce amma dai suka ci gaba da tafiya wai ka gane dai alamar mulki har sun tsaye abin da ke gefe masu nama ga tururuwa tururuwa ta ganshi sun taho ta je ta kira ƴan uwanta ta ce kai ku sauri jama'a ta sanar doka a sa mai dan dan buk abin nan ya sanar mai sanar da abin nan mai shela ya sanar duk tururuwa kowa ya sauri ya shige cikin gidansu an hango annabi suleiman sojoji masu tsaron gari sun gano ga annabi suleiman nan ya taho shi da dakarun shi kada a tattake su ku yi sauri ku shige gida ya ƙara murmushi ya gaya wa mutane kun ji abin da tururuwan nan take cewa kun ji gashi nan tana magana to a kauce kada a tattake su a kauce mun kusa isa wurin su kada mu tattaka su mulki ya isa ko bai kai ba ga yadda ya zo aljanu yake sa su yi aiki wanda bai aiki ba Allah dabtar da shi duka wannan Allah ya hore masa wannan amma ga wani zaune yana cewa to shi ne abin da nake so kawai mu isa mu kala sauran labari ya iso ya gansu sun aka gaishe shi ga yana tasbihi sai ya bar tasbihin shi ya fara kallon su kamar yadda muke yi yanzu in qur'ani kake karantawa in mutane nan suka fito suna ihu a hanya wani ma sai yadda qur'ani ya ruga je bakin tiki ganin su kuma ba sa a baka matsa kusa zarga ma bulala to kai ami yanzu awawa ta samu ka tafi kallon su an doke ka yin baka karya ba ka tafi kallon abin waɗanda ba ruwan su da kai to amin so da haka shi da ya bar tasbihin shi kawai fara kallon su yana ta kai lalle iyalan Dawudu kuka an ba ku duniya duniya kun ita ce kukan ai an gama ba ku yace mai kai bawan Allah ci gaba da yin tasbihin nan da kake yi yace kaga in mutum ya je lahira ya samu tasbihi guda ɗaya ya shiga cikin littafin sa subhanallah ko alhamdulillah la ilaha illallah an rubuta ma ita a littafi yace wallahi ya fi duk abin da aka ba gidan mu hayyau ban sani ba ko bai fito ba tasbihi daya subhanallah guda daya ka samu ta shiga cikin littafin hasanati ya fi abinda aka ba gidan dawudu alaihi salatu wassalam duka to in ba wawanci ba jama'a yaya za a yi mutum ya zo shi baya watan nan abun kawai sai dai ya rika shiga abin da ba ruwan shi mutum ya wuni fama da abin da ba ruwan shi kuma ma yau inda da ruwan da akwai ruwan kai su da ruwan su da kai na da sauki da ta yanzu sun zo wani abu za su ce ma mai ka gani to sun ma san kana nan population ne in an tashi kawai a ce mutanen kasan nan yanzu sun kai kwatankwacin kaza so da haka shugaba na shugabantan kwatankwacin mutane kaza wasu daga ciki mutane wasu daga ciki shanu ba ku gane ba ku ba mun abu daga ciki akwai mutane tun akwai masu jin daɗi waɗanda ake ɗauka ha'anan na ɗasu su masu ji daɗin wasu ko yadda ka san shanu a daji in Allah ya kai su ga ciyawa su ci in Allah ya kai su ga ruwa su sha in ba su samu ba su kwance su jira Allah ya kawo wasu kamar haka suke to kuma nan za a tsaya to kai ne za ka damu da wannan ba sai kai inda aka san da kai ba farkon abin da zai fara zo ma imani ni dai abin da nake ƙara gani in ƙara imani wallahi in na je maka idan na je maka na sauka a wajen wannan inda za a fara a mafaf din nan zan fara dawafi abin da nake ƙara tunawa ya sa ni kuka in san cewa lalle Allah yana sane da ni saboda dai ba ni kadai bane aka dauko ni daga nan kasan aka dauko wasu daga can kasan aka dauko wasu daga can kasan aka dauko wasu daga can kasan aka zo da su aka kawo su wurin nan ka tabbatar ana sane da kai in ba ka wani yasa ba dauko kowa ba kuma a nan wurin zaka ga wani ya mutu ya nuna wannan ya ƙara sama ci kasancewa yadda aka ce kullu yawmin huwa fi sha'an din nan yana sane da kowa kalli yawan mutanen duniya kalli yawan mutane wani wurin in ka shiga kana baki sai ka duba iya kallon ka gaba ka gano wani baki irin ka ba duk dai jaye ne kana cikin su kuma kuma duk da haka su da suke ganin kai ba kowa bane saboda baki ne shi wanda yayi ka ya san kai wani wani abu ne wurin sa har ya dauko ka kai ma aka hawo cikin su ba kuma yadda za su yi da kai wannan kada ya haifa mutum ya gane kuma sannan ga ka'aba ai ta zagayawa ai ta zagayawa in wani ya kore ka ko ya tunkuɗe ka kace ba dai wurin ka nazo ba ko ba wurin ka nazo ba wanda nazo tun da ya dauko ni daga garin mu ya kawo ni nan yana sane da ni kuma ya san wurin shi nazo haka ba wurin ka nazo ba shi yasa da yawa mutane muke nuna masu kada ka rika yin fushi dan kaga dan faranan nan akwai wanda ba su yi karatu ba wani in yayi ma wani abu sai ka ji kaman ka ce me ya kawo ka to wurin shi ka zo wurin shi ka zo ba wurin shi ka zo ba hasali ma wanda ka zo wurin shi yana shirye akan wanda ya wulakanta ka babu dalili yayi magane shi saboda bai ce haka ba to kaga ba shikenan ba to amana wazan da kai wai san da mutum kawai kai kai har ka kai ta ka fita su kai naka shine wancan ba Allah ya ce saboda haka shi ne gano in yi na aiki su na su kuma na riga na gano ina jin kunya Allah ya neme ni a inda yake so ya ganni ba na wurin ko kuma inda bai so ya ganni kuma ya ganni a wurin to waɗannan su ne ni na tsare to kuma auna sadda ka zauna wani wuri kana ta gardama ba masallaci ka fi so a ganka ba ka je can mana ka gani to kuma ka zauna wani wuri bakin titi ko a wani wuri kai ta gardama ta awa biyu ko baka karanta aya ashirin ba ranar ayoyi da mutum ma zai ce yawan gardama shi ta awa biyu ya karanta ayoyi yawan wannan ma da da sauki amma babu aya ɗari da ashirin mutum bai karanta su ba amma ya yi gardama ta awa biyu ba ga yarba da yini ga falalle saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu ne saboda ina ne ma ya me ya kawo nan ne wai saboda haka liyaskut falyakul walaqad ashara aidan alhadith bi jamalihi yayi ishara wannan hadisin da kyawun sa wa kamalihi anna ikrama dhayfi min al-iman kimma mabako yana daga cikin imani haitu anna al-bakhila ba'idun 'anil nasi ba'idun 'anil jannati ba'idun 'anil la domin shi mutumin da yake marowaci ba'idun 'anil nas ne sai yake daga mutane komin abunka in Allah ya baka wata ni'ima aka ce farko ya ga alaman ni'iman a jikinka sannan wannan ni'iman kuma da ya baka rika ballan mabayinsa kuma ciki san mabayin Allah da ya baka wannan ni'ima in kau kai masa haka za su ji suna son ka wannan cewa shi na ɗabi'ar ɗan adam ne annabs menene ma nake cewa ya na manta abun eh kai na manta ya ma abu yake cewa shi ɗabi'ar ɗan adam ai wannan shine dabi'a sai zama jumlatul anfus ko ila hubbi man yahsunu ilayka dabi'ar yan adam an sa ma rai dabi'a sai so mai kyautata masa duk mai kyautata ba sai kaji kana san shi wanda ke nuna na ma kullum kai koda ba ko ta mu'amala ce a ce a zo kawai ana magana kullum kawai da ka fara magana ce da Allah ya mana shiru to sai kaji baka san shi idan da za a zo majalisa ka gai kana iya komawa kai shiru kawai ka ji magana aka ce wani ba kai magana ba ka ce a to wane mu mu daga daga dan masani wanda shi duk abin da aka faɗi zai ce kai baka sani ba sai shi saboda ni zan magana ba zan yi ba ba zan yi ba kuma wata kila wata rana magana ta kaɗan amma dalilin wannan ya tsangwame ka sai ka ji baka so in kuma ba a yi sa'a ba yana zuwa sai ka ce to assalamu alaikum ni zan tafi a ce ya za a yi ba gaba ka ce a ai tun da wane ya zo dan mazani ne shi duk abin da aka faɗi in ba shi bane zai ce ma kuma wannan mummunan hali ne ma wannan yana daga cikin shirarul khalqi mutumin da za a rika tsoron shi da irin wannan duk in ka zo ka nuna ba wani kai sai kai ba daidai bane a ce mutum shi ba wanda yake da ra'ayi ba wanda ke da kwakwalwa ba wanda yake da fahimta sai kai kai kadai wannan mummunan tunani don haka ba daidai bane don haka ga wannan sai ka sai ka tafi gaba to saboda kada ai haka saboda haka mutane na wannan ay ba'idun min aljannati ba'idun anillah kun gani marowaci ba'idun anin nas ne sai yake daga mutane ba za su so shi ba sannan kuma dalilin wannan ba'idun anil janna ne sai yake daga aljanna kuma ba'idun anillah ne sai yake daga Allah ba ruwan Allah da shi fal karamul karama dan haka jama'a shi wannan fa yana kan wasiyar sani yake cewa saboda haka mutunci mutunci ku karamci ku zama masu karamci ayyuhal qurama ya ku masu karamci ku yi zama mutum ka zama karim ka zama mai mutunci amma al-khaslatu al-akhira amma hali na karshe hadha min as-salbi sako ay winene as-sal sabil ay fa hiya an yaqula al-mu'min khair wannan yana daga cikin wani ruwa kamar salsabi ruwa ne wani abu ne wanda yake mai kyau mai dadi fa hiya an yaqula al-mu'min khairan shine mumini ya faɗi alkhairi aw liyaskut ko ya shiru haitu aina kulla kalimatin takhruju min fihi domin duk kalman da ke fitowa daga bakin mutum kowace ce ai musajjalatun alaihi wa sayusalu anha wannan kada ya isa wannan kada ya isa mu ji tsoro yanzu nan tun daga safiya tun daga asuba duk kalmomin da ka san muka san mun faɗin nan wasu yanzu dai ba mu ma iya tunawa tun daga safe zuwa yanzu a ce mu maimaita kalmomin da muka faɗi mu faɗe su mu tuna a musayar mumkin amma ko kalmomin nan gaba ɗayan su an yi rikodin din su su ne musajjala an yi rikodin din su kamar yadda ake rikodin wannan ko fiye da haka ma sannan kuma za a tambayi mutum kalmomin ɗaya bayan ɗaya duk wanda mutum ya faɗi din nan sai auna ce sa wani bawa daga bayan Allah da muka yi magana kwanaki cewa ba aka ya taso kawai daga inda yake zaune ya ce ba zai tashi ba har rana ta tadda shi aka ce rana ta tadda ka ya ce ai su ya ce shi ba zai motsa ba saboda ya sani da motsi da zama shiru duk za a tambayi mutum to shi ba zai so ya yi motsin da ba dalili ba ba zai kuma shirin da ba dalili ba da ka yi tashi koma daga can a kan me zai tashi ya sani abin da zai faru a lokacin amma mu wuna kuma ma yanzu kadai ma technology ne yanzu bai sai nuna ma yanda abin ne yake ba ka duba yanzu wani fa da ya lacca cewa yayi ma yace yanzu ma daga cikin technology da aka gano afa ala haddi ma qala ba na san kun ji kuma yace technology da aka gano yanzu maganganun da kai yanzu maganganun da muka yi tun daga markas tun daga farko har yanzu yace suna na sararin duniya yanzu da ana so a tato su aka kawo wasu magana sun tato magana zai tato maganganun nan saboda technology ya nuna she magana sai ta yi shekara dubu biyu sannan take esiyarin in ba ka ba tunanin cikin sararin samaniya har ya ce daga ilimin da shi ya shi fa na ce ni ban san abun nan ba amma dai ina ina mai kyautar zato ya ce har ma an kai marabitatul alamin islami ta yi cewa idan ana so yanzu kudubar da manzon Allah ya yi ta ban kwana yanzu ana iya tato ta a sararin samaniya ba sai isiyarin ba dan bace shekara dubu biyu ba ana iya ɗauko ta yanzu a sa ta kowa ya ji in ana so rabita suka ce na kallon maslaha suka kalla saboda kada a buɗe wata kafan fitina suka ce a kada yi suka ce in ana so suka ce in suna so yanzu technology da suka yi wannan maganganun duka da aka yi a wannan lokacin a wannan tsayuwar harfa za su iya za iya tato ta yanzu suna nan a cikin a cikin da an je wurin daidai inda aka yi abin da tinta to za a iya matso ta a zo a ji ta kuma saudiya suka ce kada a yi na to ya ka gani to yanzu in dan adam Allah ya hore mai wani abin da zai iya tattaro shekara dubu biyu to to ya mahalicin na adam shi kuma ya tattaro naka na shekara 60 ko 70 shine matsala ba sani ba ko ana gane abin da nake so in faɗi shekara 60 ko 70 ka mukaddara ma kai dari kuma daga yaushe ka fara magana in ba ya sa'a ba in ka kai 80 magana ta kama ta zama gurungurun ko ka kai 90 wataƙila ba ka daina magana sosai dan mutum yana ƙara tsufa duk faɗansa da maganansa da yawan magana yana tsufa in ya kai wani tsufa in dai ba a sararren tsoho ba ne su za ka ga duk ya daina su ma ya rage su sai ya zauna ya shuru ya daɗe ma bai ce komai ba to da ya gaji ya yi ya gaji to tattaro na shekara 60 ko 70 ko 80 shine matsala kuma yanzu bai nuna ma haka ba ka diba fa yanzu da za a yi maganganu a tattara ka je yanzu ka je ATM ka sa ka ciro ka ciro wane ne a dauko har da hoton ka har da komai naka in kana so a ciro ai magana abin nan ba duka waɗannan abubuwa ana yi a sa abin da yake nesa da kai kai recording yanzu ana iya a sa kamar yanzu DSS ko wani abu wannan kuma dai abin nan ne za suna da wata antena da suke da ita da suke recording labari ba sai sun zo wurin ba sai su ɗauki maganganu su su rikodin su rike su sa a cikin abin da su aje ba sai ka je wurin ba a zo kawai a ce wa iza kai da ran nan ka ce kaza ka ce ayi nan sai muna fasa ne da kai mun yi rikodin sai to mu ga da kuka zo wurin ba sai to wuri ka ji su ma ma ka ji tangaran ta to dan adam yayi wannan ci gaban shi kuma dan adam din to wanda yi shi ba to da ka shi yasa nan yace kada abin nan ba za a tambaya qala ta'ala ma ya iz yatalaqqa almutalaqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id lokacin da waɗannan masu tsaro masu zama su tsare suna nan wanda lokacin da suke haduwa su zo su karbi abubuwan da ake faɗi ko ake aikatawa suna nan qa'idun 'an al-yamin wa 'an al-shimal suna nan zaune a suna jira a gefen dama a gefen hagu suna nan duk abin da kake faɗi ma yalfizu min qawlin babu wani abu da mutum zai faɗi illa ladayhi raqibun atid face akwai wanda yake mai tsaro a halarce wanda ke ɗaukar wannan maganganun komi ka faɗi raqibu da atid ba sunan su bane ai sifar aikin su ne raqibun atid sahibul yamin ake ce masa sahibul shimal suna nan sahibul yamin na nan sahibul shimal na nan kuma hadda ma wani wurin da aka nuna rahaman da ake mana idan mutum ya aikin alkhairi sai a ce sahibul yamin ya sauri da an yi sai rubuta shi ko sahibul shimal idan aka yi mummuna sai a ce a ba mutum awoyi kamar shida ko zai tuba sai tu a ba ba shi sai an ma mutum jinkiri ba da an yi shi yake rubuta ba sai a jinkirta saboda mutum ko zai nadama ya zo ya tuba na alkhairi ai saurin rubuta suna jin daɗi na sharri ba sa saurin rubuta saboda ba sa son sharri wa innal mutahawinina fi hadha al-amr masu sakaci game da wannan al'amari sai fajaru na yau malkiyama to za a fa za a yi masu za a yi masu za a ba su mamaki wanda lokacin ranar tashin alkiyama za su ga abin da ba sa tsammani na cewa annallaha qad sattara lahum as-sagha'ir wal kaba'ir Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta duk abin da suka aikata manya ko kanana wallati allati tarafuha ai fi dunyahu wanda suka aikata ba daidai ba a wannan rayuwa ta su ta duniya li yuhasibahum alaiha jaza'an wifaqan saboda a saka masu abin da suka aikata kuma sakamako wanda ya daidai da su qala ta'ala wa uridu ala rabbika saffa haka za a gitta mutane ranar kiyama a gaban ubangijinka suna sahu sahu suna jere da ladabi sai a ce musu laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra gashi kun dawo mana kamar yadda muka halitta ku farko kuka tafi tan ku kadai ba komi ba kowa ba komi kuka je gashi ne yanzu an zo an dawo an dawo da ku kamar yadda aka halitta ku farko ga ku kun dawo bal za'amtum da kun yi tsammanin allan naj'ala lakum maw'ida har abada ba za mu sa muku wata mahada da za ku haɗu da Allah ba kuna ganin taron nan da aka yi inda aka haɗu nan kun ɗauka ba zai yiwu ba kun ɗauka da ƙarya ne wawude alkitab haka za a zo a ajiye littafi na mizani kenan wannan shine aka ce wanda mala'iku ma za su gani su fadi domin idan aka sa littafin mizanin nan mala'iku ma ba su taba ganin shi ba za su tambaya su ce wannan kuma menene a ce mizani ne na auna ayyuka sai su fadi ce ya Allah shi koyo za a kunyata domin ba mu girmama ka ba ba mu yabe ka ba ba mu ambace ka yanda ya tantanta al ambace ka ba to yau in aka auna yau mun shiga uku kenan yau mun shiga na kasa yau za a kunyata ce a a ai ba ku za a auna mawa ba ba ku bane ma yan adam ne za a yi ma'awo ku kun gama aikin ku mala'iku sun fadi a zo da wuta ita kuma wuta ta taho wannan har babu wani annabi ko wani na kusa ko wani mala'ika na kusa face shi ma sai ya faɗi akan gwiwa yana kuka saboda wuta da dagale alali kuma su sun sha saboda wannan shine babban abin saboda za a aje wannan littafi wanda za a yi wannan awo a bayyana ayyukan da aka aikata kafin aje mizani a bada littafi fatar al-mujrimi na mushfiqi mimma fi anan ne zaka ga masu laifi kangararru waɗanda aka yi ta gaya masu suka kubari watsatsu da aka yi ta nuna masu abinda kuke ba daidai ba ne suka ƙi to za ka gansu in sun ga littafin nan a firgite kowa hankalin shi ya tashi waya koluna sai su rika cewa ya lai ya wailana ko ya wailatana kai ton bakin cikin mu da damuwar mu yau mali hadal kitab in ya samu wannan littafi shi ko la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha baya kyale wani aiki karami ko babba sai ya tattaro shi sai komai gashi nan wajadu ma amilu hadira za su samu duk abin da suka aikata ga yanan a halarci a bayyane a fili ko karami ko babba wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka baya zalunta kowa komai ga yanan a bayyane Allah ka tsare ni لذلك مدح الله المؤمنين في القرآن الكريم نهكني الله تبارك وتعالى يبي مؤمنين a cikin alkur'ani mai girma hina ma qala wallazina hum anil lagwi mu'ridun su mu'minai duk wani abu da ke dauke hankali na wasa ne na banza ko na wani abu ne na rashin mutunci ko kan hanya ne ko a ina ne mu'minai suna dauke kansu daga wannan ba su mu'minai ba sa shiga cikin abu rashin mutunci wani abu na dauke hankali ko na wasan banza ko na wani abu mu'minai ba su yi wa fi qawlihi ta'ala wa idza sami'u al-lagwa aridu an aradu an idan muminai suka ji wata magana ya sassa ta rashin mutunci ko ta rashin kunya ta baba aradu anhu sai su kauda kai daga wannan maganan wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi al-jahilin sai su ce to a wasu ko kun ga tabi'an mutane ai to mu za ku nuna ma karatu mu za ku nuna ma addini dama ku yan tsanani ne komi komi haram komi haram su ko ba sa ramawa sai su ce qalu lana a'maluna ayyukan mu suna gare mu mun an je lahira ba kowa aikin da ya aikata shi za a tambaye shi wala kuma amalukum kuma na ku za a tambaye ku ba wanda zai tambayi wani na ba za a tambaye mu ba ba za a tambaye mu naku ba ba za a tambaye ku naku ba tilka umma qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun saboda haka ba kowa ya wuce da naci mu da namu na ku da naku salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku ba fada la nabtaghil jahilin mu ba ma hudda da jahilai ba ruwan mu da su ba mu da wani abu da ya hada mu da ku balle ma ha aidaiya ba ma neman ku da wani abu haifa innahum qad tala'u ala kitabi rabbihim domin su waɗannan bayin Allah sun leka sun karanta littafin ubangijin su tabaraka wa ta'ala alladhi qassa alaihim ma yahdusu fi dunyahum wanda littafin nan ya ba su labarin abin da zai faru a wannan rayuwa ta duniyar su wa ma sayahdusu fi ukhrahum da abin da zai faru kuma in an bar wannan gida wa raqabullah azza wa jalla fi sa'ir ahwalihim naka suka kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala suka tsare abubuwan da ya kamata su tsare fi sa'ir ahwalihim da sauran al'amuran su li ilmihim bil hasanati wal jaza bil hisabi afwan saboda suna sane bil hisabi lalle za a yi binciken ayyuka wal jaza sannan za a bada sakamako wal jaza'u min jinsil amal qala ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah duk wanda ya aikata koda gwargwadon girman dan karamin kiyashin nan ne na alkhairi zai ga abin sa a lahira za a bashi faman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah duk wanda ya aikata sharri koda gwargwadon wannan dan karamin kiyashin ne za a bashi fa iyyakum wal jahilin wal ghafilin na haka ina muku kashedi ya ku ƴaƴa ya ku dangi ya ku masoya ine maku kashedi da ku kiyayi jahilai ku kiyayi shagalallu wal fasafa da mutanen da suke karya dokokin Allah bai dame su ba suna keta dokoki wal asina da masu sabo kada ku shiga cikin su kar ku doge cikin su wa alamu ai wa amalu ai bi hadisi sayyidil mursalin ku yi aiki da hadisin nan na shugaban halitta shugaban manzanni alaihi salatu wassalam wa abaha taslim a wanda yake yana da mafi ban sha'awan aminci wanda yake aminci da yafi kowane ya tabbata gare shi alladhi rawahu abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wanda abu sa'id ne ya ruwaito shi Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku rike hadisin nan yana da gayatu ahammiya yace la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi kada kai abota sai da mumini wanda ka gane cewa ba inda kuka haɗu da shi a addinance duk inda aka yi ƙarshen ta sai dai ma ya dankwafe ka kana so kai kaza misali yanzu ku duba ba ce in ba abokinka ne na gaske ba masallaci ranar juma'a kana zuwa da wuri sai ya yi kokari ya hana ka ce wai menene na sammakon zuwa masallaci kai ne liman menene abun nan ba mu ta mu ta fi abun nan mu ta mu ga ta gajera ga ta tafi saurin isa ba muna iya mu yi ma mu ta mu kawai wai wata mota ce ko menene shiga da alwallar ka ce tasu kai ko taka ita ce jirgin nan karo kai da ka riga ki zuwa su ta su shiga da alwallar ka suke yi saboda haka ita da wuri za ta taho latti ta riga zuwa ko ta ta je ta za gane ƙaryar mutum shi da kai shi ma zai gane ta ƙarya yi wani yanzu a rayuwarsa kwata-kwata tun da yake bai taba shiga cikin rijistar nan da ake shiga ranar juma'a ba duk sadda zai zo masallaci yana waje latti yana waje latti iya rayuwarsa bai taba shiga rijistar nan ba to kauna yanzu ko a nan duniya ne aka ce ga ma'aikata sunan ka bai taba shiga cikin abin nan marar da aka tashi kora kana ganin wane ne na farko to ta maka ne ba sunan ka da aka tashi kora daga rahama kai ne na farko to naka haka to naka gashi nan suna kada kai abota sai da mumini wala yaqul ta'amaka illa taqi kada ka yadda ma wani ya rika cin abincin ka sai mai tsoron Allah wanda zai ci abincin ne ya bauta Allah ba ya ci abinci ya koshi karshe karkashin ka yake ci karkashin karkashin ka yake sha amma kuma ya dauki wannan abin ya je ya sabo kullum ya je ya saban Allah a karkashin ka yake kar ka dauki dawainiyan mutumin da yake yana faɗa da Allah tabaraka wa ta'ala sai yasa na ta ga maku ko wani wuri kake da shi kuna abin nan kuna mutum bai sallah ba ruwan shi da wani abu to ku rabu ya kama gaba ka kama naka in ko ba haka ba sai laifin ya tabe ka rawahu abu dawud wa tirmidhi bi isnadin la ba'sa bihi inna akhaka al-haqq man kana ma'ak ومن يجر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك والنجين أبوكي أبوكي إن أخاك الحق abokin gaskiya wanda ya cancanci kai abota da shi ko na gaskiya man kana ma'ak shine wanda ke tare da kai ko da yaushe wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wanda har zai iya cutar da kanka shi ya shiga cikin wahala kai dan ya amfanar da kai wannan shine aboki wa man idza raibu zamani sadda'ak da wanda yake idan wata matsala ta zamani ta dame ka ta kabar da kai ko ta burkuta ma al'amari ha shattata fi ka shamlahu liyajma'ak to zai kokari shi ya rasa inda zai kwantar da hankalinsa hankalinsa duk al'amuransa za su rikirkice saboda yana so sai ya hada ma naka saboda kai zai iya rasa komi nashi saboda kai wannan shine aboki لأن هذا الأخ المؤمن سيكون مرآة أي العاكسة لسلوكياتكم وأفعالكم domin shi wannan abokin hadal akhi almu'min wannan mumini wanda ake magana irin wannan na gaske shine sai ya kunu almir'atu al'akisa lisulukiyatikum shine zai zama kaman wani madubi kaman wani reflection ne shine ake nufi nan ga halayen ku abin inda ma ba a san ka ba shi zai kai ka ya ce ma kaza ya ce ma kaza mutum amma yanzu zai ka zo ka ce mutum abokinka ne kana ganin tare kuke ana tambaye shi game da kai sai ya ce a wata ai shi yafi kowa sanin ka kai murdadde ne na ƙarshe murdadde kai yanzu ka zo kana tambayan mutum ya ta ba da amsa tashin farko ya ce shi yafi sanin ka kuma kai ba murdadde a garin nan irin ka ya wuce abota ce wannan sai kawai ka aje shi ka samu wani wuri kawai ka aje shi a nan in kun haɗu ku gaisa amma aje shi samu wani wuri kawai ka aje shi wa fa'alikum allati min khilaliha kuma galibi mutanen wani lokaci to ni dai abin da nake tambaya wata rana sai in tambayi mutum in ce ko dai har da gabanci ke damun mutane mutum ne wataƙila a ce ma ɗalibin ka ne wai amma in ya ji magana wani wuri sai ya tafi ya ta tambayar wasu ya ta yaɗawa ya ta yawo bayan ya san inda kake yana da namban wayanka ya san inda kake dan Allah yana so ya ji me zai hana ya zo ko ya zo ku haɗu ko ya bugo ma waya ce na ji magana kaza na ji magana kaza amma ga tana yanzu wani fashi ɗalibin mu ne yana zuwa nan wai amma yawo yake sai yana ta cewa ya ji labarin an ce na ci mutuncin dokto to me ya haɗa mu na ci mutuncin sa ni ina ni ina ci to na ci mutuncin sa ne maka ne kuma in kana so ka ji na mutu ne gani sai ka zo ka ji me yasa na ci me ne maka ya to amma dauko shi ana ci mutuncin nasa ma sai ka zo ka ji me ne masa na ci mutuncin da ne masa me ne masa sai ka zo amma kai da yawo kana tambayin mutane a gari kai ka ji an ce na ci mutuncin wani ka ji an ce na ci mutuncin wani wataƙila shi ya sa ma har aka zo har da ƙarya a yi mama wannan ɗauki ɗauka alakin mutane wai wai ta ba wanda ya taɓa ni ina nan lafiya ta ba wanda ya zalin ba wanda ya mamuni abu mutane su ji su ta ƙarya ayo an zo an zo an yi kaza an zo an yi kaza to in kana so ka ji ka zo mana ka tambayin ni na rasa abin da ya damu mutane akwai ba wata rana wani haka ya haɗu da ni a masallaci ya ce ashe abin da ya faru kenan na ce me ya faru ya ce an ce an zo gida an ɗauke ni gaba ɗaya an jiran kullum na ce ba ni bane ba kawai faru ba ya ce ni ne ya ce ina fada bayanin komi kai ne kada ka koyi mana komi ya faru na ji ko ina na ce to shi kenan an sako ni tunda ka fi ni sanin kaina an sako ni na dawo ƙarya ka zalunci muta wanda ma ba su ba su sha maka je ka ce sun yi man wani abu kuma ba su yi man komai ba ta ƙarya kuma kana so ka ji ba gane ba ka zo ka tambaya ko ka tambayi wanda ya sani ashe abin da ya faru kenan ka ji saboda ka ji sosai ta ƙarya za ce na ce mutuncin mi ne masa da na ci mutuncin sa mi ne masa yi ba ruwana ina girmama shi ba amma kuma inda muka zo muka yi saɓanin fahimta ba yadda zan yi don ni ba jariri ba ne yanzu balle a ce dole sai na bi fahimtar wani tawa daban ta kowa daban kowa ya rike tashi inda muka yi mahada fa biha wani inda kowa muka rabu sai sa ma ka samu khilaf ko cikin muktasar da ake karantawa an zo sai a ce khilafun ko maqalatu fil mashhuri to duka me ya kawo wannan qala al jumhur qala kaza dan saboda khilaf akwai sabani saboda menene wani abu kuma in an zo an ce na taba mu- na- mun saba da ni da shi shi kuma ya saba da malaman duniya ma da aka sani shi ma sai a ce yayi laifi sai a ce shi ya ci ya abin nan su har mutum ya je na wani shana ci masa mutunci mene masa na cin mutunci mene mene ina fara yayi balle ayi man ƙarya a ci mutuncin sa mene masa kuma wanda ke so ya ji mana ba gani ba ka zo ka ce ga abin da na ce masa na cin mutunci ka ji ka na ce kaza na ce kaza ba shikenan ba kuma yawo da magana wannan ya je ya tambayi wannan wannan ya je ya tambayi wannan ya je kuma shi ma ba ruwan shi da ni balle ma a ce shi ya sa a yi man wani abu me ya haɗa ni da shi har da zai har za shi ya yi man wani abu bai man komi ba magana ce ta fahimta ta karatu ce kuma na kai wurin da za a ce man duk da dai an ce ni yaro ne har yanzu ni ban san mahaukatan da ke ganin ɗan shekara hamsin har yanzu ce ɗan ƙaramin yaro ne ba ko mai ce man yaron shi ma in ma aka zo shekarun shi nawa ne wataƙila ma na gina wai shi ce man yaro ni ne yaro yanzu ya ka lalle ko na ji daɗi kai yanzu ni yanzu- yanzu ni yaro ne to ku ya kuri da yarin ce tun da ni yaro ne tun da yarin ta ta sa ni shi wannan ma ya faɗi haka nan din ma ai ni ne ya kamata in ce yayi mana rashin mutunci shi da ya faɗi da kanshi ya ce ni ɗalibi shi ɗalibi na ne da yanzu kuma ya zama ɗan tawaye saboda haka yazo ya ce ni yaro ne ma da bai san ni yaron bane yake zuwa wuri na karatu sannan kuma da ta haɗa magana na ta na ci mutuncin sa ne masa ba abin da ya haɗa ni da shi sai addini sai dangantaka kuma ina girmama shi shi ma ya sani sau haka waɗannan su ne abin da babu abin nan ba ba a yaɗa magana haka nan in kana so ka kare ka kare in baka so ka kare kai shiru a matsayin baka ma sani ba ko ba ruwanka ya fi ma zama lafiya kada mu je mu yi shari'a da mutum a lahira wa afkalikum wa afkalikum wa afalikum allati min khilaliha satarawna uyubakum wa akhta'akum wa ta'atikum wa ma'siyatikum wa islamakum wa imanakum da waɗannan ƴan uwanku waɗannan abokan na kirki su ke gaya muku gaskiya shine na akai magana za su zama kamar madubi gare ku mai reflecting in kun yi daidai za su nuna muku gaskiya kuka yi in kun yi ba daidai ba za su nuna muku cewa ba daidai kuka yi ba da waɗannan abokan na gaskiya shine kake gane kayi kuskure kayi aibi kayi ba daidai ba kayi abun da'a ko kayi sabo saboda da su za su nuna ma gaskiya na kirki ne su wa huwa imanukum wa imanukum wa huwa da'iman ai ma yuzakkirukum bi rabbikum ko yaushe kuma in kun zame zai tunatar da ku daga ubangijin ku tabaraka game da ubangijin ku tabaraka wa ta'ala وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله ياتي المؤمن مرآة اخيه mu'min shi mumini shine kaman madubin dan uwansa mumini idan ka zo ka kalle ko ya kalle ka sai ka ku taimaka ma juna idan ya ga kai kuskure nan da nan zai nuna ma aibin ka tunda madubin ka kalli fuskar ka a ciki me za gani sai gano inda baka daidai baka gyara in wani kuzi ya fito ma ka gyara to da mumini dan uwanka kana iya gane wannan in ya ga ka ya ga ka kaga yayi shiru bai ce ma komai ba ya nuna kana tafiya daidai in ya ga ba daidai kake ba tunda dama da gaske yake yana son ka zai gyara ba ya fito saboda haka wa iyyakum wan nifas sai a bashi nan ko eh eh nan kashi abun nan ne ya ƙara yin fada dama lokacin an ce ya ƙare ko to saboda haka wannan shine dai na tafi da hala saboda haka ni ba wai fada kike da mutane ba ba mutum in ya ga abu ka dai da cewa ni murdadde ne bayan baka zo ba ka gani na ma murdadde in ka ka na zo ka zo na murde ma din ka kasa fahimta ta to wannan daga nan kuma ka samu ka faɗi amma daga nesa mutum ya koma ya ce ni murdadde ne in an zo ba za a ma fahimce ni ba ba daidai ba ne ba ma adalci ba na? to ai ta aiko har abada dan ni ka ka san geza aiko to murde geza ma zan zama ba wai murdaddan ba kadai gezan murdadda inda wannan ne sai da zura ayin mutum ba zai yi ba a daidai shekaru na yanzu ba zai yi ba fahimta ta daban yau in a littafi aka zo aka ce abun nan da na karanta ban fahimta ba ni ne ban fahimta ba ga yadda yake na kalla na gani wannan kullum a shirye nake inda gaskiya take ni ta nake nema shi yasa muke cewa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wannan da'iman abadan farmadi kullum muna nan kan wannan in dai littafi ne fahimta ce ga abu a lit- ga kaza ni ne na kuskure wannan kullum a shirye nake wanda ma ya ji ni na yi kuskure bai gaya min bai kyauta min ba ma kawai a gyara min a zo a ce gashi amma in gane abu a littafi ba na shakka shi kamar yadda ba na shakka yau ranar laraba ce sannan mutum ya ce in bar wannan in koma akan nashi da ban fahimta ba abadan sai dai in mutu a bayan raina wannan ba zai yi ba ba zai yi ba abadan ina da fahimta ta saboda haka in ita ce ba daidai ba littafi ne zai iya ɗauke ni daga inda nake ni kullum kuma a shirye nake akan wannan in dai ga fahimta ta kuma ga littafi wannan littafi ne wannan littafi to da shi ne za a ɗauke ni daga nan in dawo nan akan nan bai yi ba nan ne yayi amma da ra'ayi kawai na molanka abadan wannan mun ta alhaya zai yi ba Allah taimake mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استره اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونبذ معاذيرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين